الحمد لله الذي خلق الخلق من غير مثال سابق وصور الإنسان فأحسن صورته من غير محاكاة لأحد الحمد لله خلق الناس ذكورا وإناثا وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا إن الله عليم خبير وأصلي وأسلم تسليما كثيرا على الرسول المهدى والنبي المصدى الكريم الحبيب المصطفى المختار من بين الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأوفياء وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس بتقوى الله حقا وبمراقبته سرا واتقوه تعالى واعلموا أنكم ملاقوه فيجازيكم على أعمالكم فمن رأى حسنا فلنفسه ومن رأى سيئة فعليها وما ربك بظلام للعبيد عباد الله حب الوطن والحن إليه وتعلق القلب به شيء جبلي لأن الإنسان بها لأن الإنسان مجبول على حب مكان الذي ولد فيها أو ولد فيه وفي ذلك نشأ وتربى وترعرع في أرجائها وهي الأرض التي تحتضن أحبابه وأصدقاءه وأهله وآباءه وأجداده فكم من منزل في الأرض يألف ألفة وعنينه أبدا لأول منزل وهذا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر إلى المدينة وأصابه ما أصابه من الوعك الشديد اشتاق لمكة من باب الجبلية وهو يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياح مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل عباد الله هذا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان محبا لمكة أشب أشد حبا دينا ووطنا فقال عند خروجه بها كما روى ابن عباس رضي الله عنهما ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أني أخرجت منك ما سكنت بلدا غيرك كما أخرجه الترمذي عباد الله إن من أثمن الأشياء عند أهل الفطرة السليمة حب البلاد التي ولدوا فيها وعاشوا على ثراها وأكلوا من أرزاق الله التي أودع فيها ولهذه الفطرة أصل وشائد في الشريعة الإسلامية ومن ذلك أنه تعالى اقترن حب البلاد والديار عند الإنسان بحب النفس فقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وجعل المعاربة والمقاتلة والمعاداة إما من أجل الدين أو الإخراج من الديار فقال جل في علا إنما ينأكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وقال صلى الله عليه وسلم عندما أقام وسكن المدينة وأصبحت مقرا وموطنا ومقاما له اللهم أبب إلينا المدينة كأبنا مكة أو أشد كما أخرجه البخاري وقد وصف الله المهاجرين بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم عباد الله تعالى فإن من أعظم النعم أن يكون المرء ساكنا في بلده آمنا فيه يتقلب بالحرية ويتمتع بثرواتها ويعيش بها بين أهله وأصدقائه وأصحابه وأحبابه يغدو ويروم بطانا ويتاجر يبيع ويشتري قال صلى الله عليه وسلم من أصبأ منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما ايزت له الدنيا كما أخرجه الترمذي عباد الله تعالى إن حب البلاد والأوطان لا يعني التعصب لها في الحق والباطل أو الحب الشرطي أو, أو حب الشر لغيرها أو انفكاك الترابط الإسلامي بل يعني حب الوطن تعاون أهلها على جلب كل خير وصلاح للبلاد والعباد ودفع أكسئما والالتزام بقيم فاضلة ومبادئ زاكية قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقتضي حب البلاد المحبة والود بين أفراد البلاد امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه ومن أبرز أب الوطن التواصي بالحق على إئمار البلاد وجلب الخيرات ودفع الشر عنها قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم كما أخرجه إمام مسلم عباد الله إن محبة البلاد في الشر يقتضي الدفاع عن دينها وعن منهجها وثوابتها وعن أرضها ومقدراتها وثرواتها كل بحسب طاقته وحدوده ومسؤوليته قال تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بارك الله لي ولكم وغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya alici dukkan alitu ba tare da Allah ya kwaikwayi wani kafin ya alici alittansa ba mun gode ma Allah shine ya inganta halittar ɗan adam ya sa shi a mafi kyawun tsari a cikin dukkan halittun da Allah ya halitta mun gode ma Allah ya yi mu ƙabilu daban-daban yankuna daban-daban ya yi mu maza da mata yarurruka waɗanda suke daban-daban domin mu san juna mu kaunaci juna mu bambance tsakaninmu a babin wannan wane ne wannan wane ne ba wai dalili wanda ike na yakan juna ko aibanta juna ba mun nemi Allah idin jina yayyabo mafiyayyen alitta da iyalan gidansa da sa'abbai gaba daya har ma da waɗanda suka biyo kuma suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a gaba na biyu mun yi wasiya ma junanmu ya ku bayin Allah da cewa mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah mu dinga tunawa a duk yadda muka samu kanmu cewa Allah yana kallon mu yana jin mu yana kuma sa ido akan abin da muke aikatawa ko muke fari kar wannan ya fita daga cikin zukatanmu mu ji tsoron Allah mu sani za mu gamu da Allah a ƙarshen wannan duniya mun gama cin kasuwanta kowa zai koma zuwa ga Allah kuma zai gamu da Allah Allah dai marsa kayya akan ayyukan da ya aikata a wannan duniya wanda ta zamanto wurin jarrabawa wanda iga alkhairi shi ya shuka alkhairi a nan duniya wanda iga sharri bayan gamuwansa da Allah shi ya aikata ko igirbi ma'ana shi ya shuka wannan mummunan aiki domin Allah baya zalintan bayinsa ya kuma bayin Allah lallai son ƙasar da aka haifi mutum ko Allah ya kaddara halittar ɗan adam a kanta ko yanki da garin da izamo ɗan adam nan ne wurin da aka ƙanƙashe shi ko aka samar da shi da izinin Allah da kaddara na Allah da kuma bege da taruwan komawan hankalinsa da damuwarsa zuwa ga wurin da ita shi ko aka haife shi ko ya girma da yanda zuciya take rataya da abin da yake da alaka da ƙasar da aka haife mutum ko garin da aka haife shi wannan ɗabi'a ne da halitta ne wanda Allah ya halicci 'yan adam da shi kuma ba za ka iya cire musu wannan ɗabi'an ba domin abu ne wanda yake halitta ne kamar yadda ai Allah ya halicci mutum da jin yunwa da jin ishin ruwa da sha'awa da waɗansu abubuwa ba za ka iya raba shi da wannan ba inda ya lafiyansa kalau haka yake babu da'awan hankalin mutum da ƙaunarsa ga wurin da aka aike shi al'aslu ga wanda yake da ɗabi'a lafiyayya da alitta wanda bata canza ba hakanan Allah iya mutane wannan ba laifi ba ne wannan ko ba abu ne wanda yake na zargi ba bal shine ma abin yabo shine abu wanda yake daidai shine wanda idace da wa'ansu manufofi wa'anda suke na shari'ar musulunci wurin da mutum ya tashi yayi ƙarfi ko tun yana yarinta ya rayu a ɓangarorin irin waɗannan wuraren ya sha ruwan ƙasar ya ci abincinta ya yi tafiya a kanta ya haɗu da mutane daban-daban tun daga yarinta wannan ƙasa ne wanda ta ƙunshi mutum shi ƙashin kansa ta ƙunshi masoyansa ta ƙunshi abokansa da iyalansa da 'ya'yansa da matansa da jikoki da kakanni idan aka ce baya kaunanta ko baya santa ko tunaninsa baya kan wurin wannan da gaske ne ya saba ma asalin halitta da dan adantaka wani mawaki yana cewa da yawa zaka ga mutum ya rayu a garuruwa da kasashe daban-daban da yankuna daban-daban yayi rayuwa mai dimbin yawa ya saba amma dai duk yanda irayu da ga cewa damuwarsa da begensa kullum shine kasarsa ta farko wurin da aka kinshishe aka kinkishe shi sai kaga ko ya rayu a wani wajen ya samu kudi ya zama wani amma za ga damuwarsa da begensa yana koma zuwa ga kasarsa ta farko ma'ana wurin da aka haife shi sayyidina abubakar da bilal radiyallahu an'uma lokacin da aka yi ijira daga makka zuwa madina sun tsinci kansu a cikin tsananin rashin lafiya a garin madina saboda sun samu yanayi wanda i canza da ɗabi'a wanda ba su saba da shi ba rashin lafiya mai tsanani wannan isa bilal yake wani waka wanda aka rawaito a asar wanda ya inganta yana cewa lallai ina ma dai ina fata ina buri ina ma a ce zan kwana da ganni wata dare na kwana a wani wuri wanda yake garin makka ikira sunan wurin yace ina ma in ganna a wannan wurin a gefe na ga ciyayi iri kaza da bushoyi iri kaza waɗanda suke garin makka yace ina ma ina ma in ganna a wannan wurin yace shin ina zan ganni naje ruwan da ake kira majanna wani waje ne wanda suke shan ruwa a garin maka da ɗiban ruwa yace ina zan gani na je wajen wannan kwari da wannan rijiya da wannan wajen ɗiban ruwa shin zan iya ganin duwatsun nan masu suna shamatu da kufailu waɗanda suke garin maka in ji daɗi saboda da suna taso tun ina yarinta ban manta da su ba manzon Allah bai aibanta Bilal ba bai nuna abin da cewa ba daidai ba ne duk da yana rayuwa a garin madina tare da manzon Allah amma beginsa ga garin da ita shi ya girma ya fi sani ya fi rayuwa wani ɗabi'a ne isa ana bai masa inkari ba balma manzon Allah a ƙarshe abin da inuna shine ina addu'a yana cewa ya Allah ka sa mana son garin madina mu waɗanda muka yi ijira daga makka irin yadda ka sa mana son garin makka ka sa mana ƙaunan madina ma irin wannan ƙaunan a'a Allah ka sa mana ƙaunan madina sama ma da garin makka saboda mu samu mu sake mu lafiya saboda ɗan adam idan bai sake da ƙasa ba ko da wuri ko da gida ko da wurin da yake rayuwa yana daga cikin abin da yake yawan jawo masa rashin lafiya ya ku ‘yan uwa musulmai annabi bai gushe ba bayan ya roƙi Allah ya samu su son garin madina kamar yadda ya samu son garin makka ya ce sannan ya Allah ka sa albarka ma garin madina a wurin abincinta da wurin mudinta da wurin kayan awunta ya Allah ka sa masa albarka ka ninninka shi ka sa masa albarka ya nunnunku ya ubangiji ya ku bayin Allah wannan manzon Allah ne da kanta sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwayan ibnu abbas ta ce lokacin da annabi zai fita ijira ya je wani waje a cikin garin makka ya tsaya yana kallon garin makka yake cewa babu wani waje mafi tsarki mafi daɗi kamar ke garin makka babu wani waje da na fi ƙauna ya fi shiga min rai kamar ki ya ke garin makka in banda mutane na sun tilasta mu sun fitar da ni ta hanyar fin ƙarfi ba abin da sa in zauna a wani gari in ba a garin makka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi tsadan al'amura a wurin ɗabi'a da halittar ɗan adam shine son ƙasarsa da son wurin da aka haife shi da wurin da irayu da wurin da yake cin arzikinta da wurin da nan ne yake kasuwancin shi da kai kawo da wurin da nan ne yake zamantowa iyalansa da makwabtansa da ƴan uwansa da kowa yana rayuwa wurin da yake cin arzikin Allah da ma'adanan da Allah ya cusa a wannan ƙasan yana daga cikin abu mafi so mafi kauna a zuciyan bayin Allah wanda tunaninsu bai gurɓace ba irin wannan kauna wanda yake yana da tushe yana da goyon baya a waɗansu ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nuna akan ba laifi bane a'a dabi'an dan adam ne ko ba da a zarge shi ba daga cikin irin wannan shine wurin da Allah madaukakin sarki ya nuna da ya ga dama da ina so in tsananta ma al'umman manzon Allah da ina so ya tsananta musu shari'a da sai ya dinga sa su dinga fita daga cikin garuruwansu su dinga yin hijira su dinga fita daga wurin da suka saba su bar wurin Allah yake da ina so in yi musu shari'a mai tsanani sai in tilasta musu yin hijira kana garin ka a ce to dole ka bar garin wannan ina daga cikin shari'a mai tsauri amma Allah yake ban ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan cewa ku dinga barin garuruwa ba Allah yake walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum har wayansu malamai suka ce wannan aya Allah ya ce wanda yi musu shari'a irin na banu Isra'il yace in kun yi laifi masu tsarki wanda ba su yi laifi ba su kashe junansu ko kuma wanda yi laifi a ce dole ya bar gari Allah yace da na sa irin wannan shari'an ma al'umman manzon Allah to da na tsananta musu dokoki kwarai da gaske saboda kisan kai dan adam ya kashe kansa yana da wahala hakan dan adam ya fita daga cikin garinsa yana da wahala shi yasa Allah isa irin wannan dokoki a cikin kabilan Banu Isra'il saboda su sun samu shari'a mai tsauri shine su fita daga cikin garuruwansu za ku yadda ‘yan uwa shari'an musulunci ta nuna fita daga garin da aka haife ka da wurin da ka saba ba ƙaramin tashin hankali bane wannan isa a waɗansu masu laifi a cikin musulunci aka ce bayan an masa punishment ko daga cikin irin abin da ake na dokoki a musulunci akwai wanda laifinsa shine a kore shi daga garinsa ya je wani garin daban ya yi shekara guda yana daga cikin waɗansu wuraren da a shari'ar musulunci a rubuce akwai mai laifin da hukuncinsa bayan an masa duka shine a kore shi daga gari a raba shi da ƙasarsa da wurin da isa ba yana daga cikin tsanani ne saboda Allah ya san ran ɗan adam baya san haka ka kore shi daga wurin da isa ba azaba ce a wurinsa ya ku ƴan uwa musulmai daga cikin irin dalilai da yake nuna fita daga cikin gari ba ƙaramin musiba bane shine ayoyin da Allah ya nuna musulmi zai iya yaƙi saboda an ana shin addini ko kuma idan an kore shi daga garinsa ko an taimaka an haɗa hannu an kore shi daga garinsa zai iya yaƙi saboda ya gina addininsa ko idawo cikin garinsa Allah ice a aya Allah maɗaukakin sarki baya ana ku ko kuma Allah madaukakin sarki ma'ana yana ana ku ne kar ku yaƙi waɗanda ba su yaƙe ku ba kar ku yaƙe su sannan waɗanda ba su cire ku daga garuruwanku ba ba su taimaka an kore ku daga garuruwanku ba kar ku yaƙe su wanda yake nuna koran mutum daga garinsa a shi Allah ya ɗora shi a matsayin babban al'amari ne wanda yake tashin hankali ne a wajen mutane me ya saƙon wannan shine son ƙasa ɗan adam in ka raba shi da ƙasansa al'asulu daidai ike kusan kamar ka yaƙe shi ne ko ka kashe shi ne ko ka masa illa ne a cikin rayuwarsa ya ku ‘yan uwa musulmai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya zauna a garin makka ya mai da ita wurin zamansa Allah ya sanya masa ya kaddara masa ya zamanto nan ne wurin da zai rayu har ya rasu bayan ya bar asalin ma'aifansa sai ga annabi yana daga hannu ko yana addu'a yana ce ya Allah ka sa mana son garin Madina irin son garin Makka bal ma ya Allah ka sa mana kaunanta sama da yanda muke son garin Makka saboda dan adam ya rayu a wuri ko a ƙasa ko a yanki ko baya kaunan wurin zai iya ma wurin illa ko ba da iya bashi daman ya bauta ma Allah yanda yake so ba ba zai iya kawo gudunmawa ma kasar yadda yake so ba kamar mata ce a aure ta a ajiye ta a gida amma kuma ba ta san mijin ba ta kaunan gidan ba za a ga alkhairi ba ba za a ga abinci wanda yake mai burgewa ba mijin ba zai fahimci lamarinta ba ba za ta tarbiyyar ƴaƴansa yadda take so ba haka nan nafsu shay ƴan uwa musulmai mutumin dan adam da izamo yana zaune a ƙasa bai da kishinta bai da bukatanta baya son ci gabanta ransa baya komawa gare ta wannan mutumin barna zai zamanto a cikin wannan kasa zai zamanto annoba ne da kuma tashin hankali lalle ya ku mutane musulmai ɗan uwana Allah ya sifanta masu ijira cewa sun yi nasara kuma Allah zai ba su lada a la'ira saboda abu guda biyu na farko daga cin abin da Allah ya faɗa masu ijira don ba su lada manyan mutane ne saboda an ana su yin addini an kuma kore su daga cikin ƙasarsu wanda yake nuna koran nan daga cikin ƙasa fa wani babban al'amari ne a wurin Allah maɗaukakin sarki ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi girman ni'ima ɗan adam a ce ya rayu yana zaune a cikin garin da aka haife shi ko ƙasan da aka yi shi yana zaman lafiya a cikin wannan ƙasan da yanda ita shi yana jujjuyawa yana kai komo a cikin wannan ƙasan yana jin daɗi da ribatan arzikin wannan ƙasan da abin da Allah ibada na ma'adanai yana rayuwa tare da kariya daga jami'an tsaronta da kuma gwamnatin wannan ƙasan ya juya kuma gefe in ije idawo sai ya ga ai abokin da ita shi da shine tun yana yarinta har yanzu ga suna zama suna ira ba a kai shi cikin turai ko cikin larabawa ba wanda a'a a ƙarshen rayuwa isa ba da su in ya juya wannan tare muka yi firamare tare muka yi naziri wannan aitun muna tare a gidan muke cinto tun muna yara wannan ina daga cikin ni'ima wanda yake ƙara ma ɗan adam jin daɗi da annashawa da lafiya a gangan jikinsa ka juya a gefe ka ga gasirkanka da suka baka mata bayan kwana ɗaya biyu da ka iya zuwa ka gaishe su ba ka yi nesa da su ba inda damuwa da su kawo maka ɗauki inda wani bukatan tallafi da su tallafa maka duk wa'annan bai samuwa idan mutum ba a cikin ƙasansa yake ba ya kun yan uwa musulmai wannan ne isa manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya waye gari daga cikin ku musulmai ya samu kansa yana cikin zaman lafiya a garinsa da yankinsa da wurin da ita shi lafiya kalau babu tashin hankali babu musiba yana kai kawo yana walwalansa sannan a gangan jikinsa ina da lafiya kuma ina da abin da dai ci na kwana ɗaya ko na wannan wunin annabi ce wannan mutumin daidai ike da mutumin da Allah ya bashi duniya gaba ɗaya ba shi da maraba da wanda Allah ya bashi duniya duka duk hukuncinsu ne ne ya kuma bayin Allah musamman 'yan ƙasa ta Najeriya san kasar da aka halicce mutum ko aka haife shi da wurin da ita shi ba yana nufin goyon bayan kasan akan barna ko ƙarya ba in ta cuci wata ƙasa ka ce daidai ne a'a wannan kuma shirme ne ba wannan shine son ƙasa ba ba yana nufin ka ƙi sauran musulman duniya ko ka raba gari da su ba a'a wannan ba mu san shi a musulunci ba amma abin da yake nufi shine 'yan ƙasan da 'yan yankin da 'yan garin su haɗa hannu da ƙarfe su hada abin da ya shafi bakinsu da ƙarfinsu da iliminsu da dukiyarsu akan son alkhairi ma wannan garin ko wannan ƙasan da jawo alkhairi da tunkuɗe mata sharri da tsayuwa da ɗabi'u da alayya gangariya da kuma tsayuwa akan manufofi waɗanda suke masu tsarki masu ciyar da ɗan adam gaba da ƙasar gaba da kare mata al'adunta na gari da kuma abin da yake da alaka da kare mata sunanta da kimanta da darajanta idan sauran duniya wannan la shakka manufa ne na addinin musulunci kamar yadda uba da uwa suke kokarin ƴaƴansu su kare musu mutuncin gidansu kasi lalata kasi sata kasi kaito a ce gidan wane ne ko zuriyan wane ne ko kabilan wane ne aka musulunci yake kwadaitarwa da duk waɗanda suke rayuwa a ƙasa ko a wani yanki ko wata anguwa su kare mutunci da sunan ƙasarsu wannan babu laifi kwarai da gaske domin Allah madaukakin sarki ya faɗi aya ga mammiya wanda akan ya shiga ciki a yanda Allah yake ce ku yi taimakekeniya akan duk wani abu wanda yake na nagarta da tsoron Allah kar ku ada hannu akan abin da yake saban Allah ne da kuma ta'addanci da zubar da jininku da cin dukiyar ku ba akan daidai ba da zubar da mutuncin ku kar ku ada hannu akan irin waɗannan al'amura ya ku ƴan uwana musulmai son ƙasa da san garuruwa da wurin da mutum itashi da ƙaunansa da nuna bege tsakanin waɗanda suke rayuwa kowa yana da wannan ɗabi'a da aƙidan a cikin zuciya wannan yana daidai ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce mu'minai suna kama a wurin ƙaunansu da san junansu da tausayin juna da ra'ama suna kama da gangan jiki ne idan wani gaba ɗaya ya ji ciwo a gangan jiki sauran wurin da bai da ciwon shi ma ya yi taya wannan gaban kwaya ɗaya ba zai yi bacci ba yana taya shi jimami annabi ce wannan shine alakan mu'minai waɗanda suke rayuwa tare haka suke rayuwarsu ya ku yan uwa musulmai dole ne daga cikin son ƙasa mutum ya zamanto akwai wasiya akwai fada ma junanmu da yi ma junanmu wasiya akan mu riƙe gaskiya a cikin ƙasarmu mu kamanta abin da yake daidai a cikin ƙasarmu mu yi haƙuri a kan ciyar da ƙasarmu gaba da gina ta a addinance da kuma duniyance ta zamanto tana tankan-tankan tana abin da ake kira ma'ana gogoriyo da sauran ƙasashe waɗanda suke irinta bal abin da muke so ma'ana shi ne ta yi gaba da ita wannan hankali ne wannan nutsuwa ne wannan kuma shine tunani mai kyau kuma shine dan adantaka shi yasa manzon Allah a hadisi gaman me yake cewa mu addinin mu shine ba ma kowane mutum haƙƙin sa da yi ma kowa gaskiya a cikin mu'amala annabi ya ce lalle addinin mu shine kai gaskiya kai ba da haƙƙin Allah ka ba da haƙƙin manzon Allah kai gaskiya ka ba da haƙƙin shugabannin musulmai da talakawan da kake rayuwa da su annabi ce wannan shine addinin musulunci ya ku ‘yan uwana musulmai lallai ina sake nuna mana cewa san garuruwanmu da ƙasanmu musamman ita wannan ƙasa tamu ta Najeriya lallai yana hukunta mu ba ta kariya a dukkan abin da zai bakanta ta a addininmu ko kuma a cikin rayuwa na yau da gobe mu kare mata dukiyarta kar i zamanto an salwanta ta mu kare mata abin da ya shafi sunanta a duniya da yadda take tafiya duk yadda da a ji ta a sauran duniya ya zama karmi wani abu a wata ƙasa wanda da a ce kaito tir da ɗan ƙasar najeriya a ce shi ne ɓarawo ko shi ne ma'a'inci ko shi ne mayaudari ko shi ne mugu ko shi ɗan ta'adda a ƙasa kaza duk wanda i wannan bai kara mutunci da kima da daraja da sunan ƙasarsa ba ko bai zamanto wanda yake da san ƙasarsa ba ya ɗan uwana musulmai kowa zai kara ƙasarsa ya nuna mata ƙauna ne gwargwadon irin matsayin da yake da shi gwargwadon irin abin da ya shafi ma'ana rawan da yake da shi gwargwadon irin wurin da yake aiki da irin wurin da yake rayuwa da kuma ƙarfin da Allah ya bashi ya ku ɗan uwa lalle Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a suratul nisa Allah yace wa'insu mutane a cikin banu Isra'il annabinsu yace ba za ku iya yin yaƙi ba suka ce za mu iya yin yaƙi mana saboda ai an fitar da mu daga cikin gidajenmu an raba mu da 'ya'yanmu don me zai ana mu yaƙi wanda yake nuna 'yan uwa musulmai matsalan kare ƙasa da muradunta da manufofinta al'amari ne wanda yake mai mahimmanci kwarai da gaske a kusan ƙarshe ya ku ‘yan uwana waɗanda suke ‘yan Najeriya yana daga cikin kara ƙasa shine mu kiyaye ha'inci da yaudara da algus makasan da muke rayuwa a cikinta domin akan zai rikita ta zai dawo da ita baya za mu cutar da ƙasan da waɗanda suke rayuwa a cikinta yana daga cikin mafi munin ha'intan ƙasa da cin amanan ƙasa da rashin cika mata alkawari shine mutumin da isa mu dama a ofis kowane irin ofis kowane irin matakin aiki ya zamanto ya yi amfani da wannan damar da wannan ikon da Allah ibashi domin ƙashin kansa domin masla'ansa ko na iyalansa ko na waɗanda suke makusantansa ko shi a ƙashin kansa shi kadai duk abin da aka bashi na mas'uliyya sawa'un na ƙasa ne a'a na wani yanki ne a'a na ja'a ne na local government ne na makaranta ne na anguwa ne na gona ne maimakon yayi amfani ya zamanto ya ciyar da ƙasan ko al'umman ƙasan sai ya gina ƙashin kansa wannan ina daga cikin mafi munin cin amanan ƙasa da kuma rashin kishin ƙasa da kuma rashin kishin mutanen ƙasa ya ku ƴan uwa musulmai Allah ya ce ya ku masu imani kar ku a inci junanku a wurin da aka ba ku amana yana daga cikin amana shine ya ku ƴan Najeriya mu ji tsoron Allah a wuraren da aka ba mu kowa amana ya iya abin da zai iya sannan annabi har yanzu Allah ina cewa wanda ya ha'inci ya ɓoye abin da yake na al'umma ɗaya gaba ɗaya ya yi babakere da shi ya danna makansa shi kadai ya ana masu aƙi aƙinsu da ya zo da wannan abin a ran tashin kiyama a idan duniya kuma ‘yan ƙasan da su gani ga aƙinsu da idan ne ko ya cinye Allah ya ce wallahi sai ya zo da shi a ran tashin kiyama manzon Allah yana cewa akwai waɗansu mutane Allah ina ba su dama da iko na nauyin al'umma su zamanto jagorori su jagoranci al'ummansu sai su kutsa su yi munamuna a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba ba tare da ya dace ba Allah ya ce waɗannan suna da wuta a kansu ya tabbata a ran tashin ƙiyama ya kun ɗan uwa musulmai ga waɗansu abubuwa waɗanda suke na shawarwari wanda zai taimaka mana akan ci gaban ƙasanmu ko kuma alaman kishin ƙasanmu daga dukkan ɓangarorin kowa da kowa na farko waɗanda suke shugabanci su kiyaye algos da ha'inci da babakere in suka yi wannan in Allah ya yarda shi ne babban kishinsu ga Najeriya na biyu waɗanda suke sarakuna ma'ana waɗanda suke na gargajiya da waɗanda suke da rawani dewa da fadoji a kansu suna da haƙƙi su nuna kishin Najeriya da kishin ƙasarsu ta hanyar nesantan girman kai da al'adu waɗanda suke na cancan waɗanda an watsar da su zamani yana musu kallon abin dariya a ce har yanzu fadoji da waɗannan al'adun suke aiki sarki ya zama kaman gunki ba a masa magana ba a tafiya da takalmi ba a daga murya a wurinsa ba duk dai wani shiri na dodo shine a fadojin da suke ƙasarmu wannan zamani ya riga ya shige ci gaba ne na zamani na technology da ilimin science wanda ika mata sarakuna a waɗannan fadojin da raunansu su yi amfani a wurin ciyar da ƙasarsu da matasan ƙasarsu da nema musu guraben ayyuka da cire wani abu na girman kai duk zamanin wannan ya shige a lokacin jahiliya bai kamata a yi shi a wannan karnin ba turawa suna mana dariya larabawa suna dariya ba mu da komai na ci gaba sai girman kai sai ba fadi da katan daurina yana dukan mutane ba gaira ba dalili yana zazzara ido an ana shi ilimi an ana shi ci gaba ba komai wayannan auba ne wanda kishin kasa yana ukunta sarakunan musu tsoron Allah su watsar da wayannan al'adu su rike matasansu su ba su scholarship su je abuja da raunansu da ja'o'insu su nema matasa ayyuka da gurabe da wurin karatu da sana'o'i wa'annan shine sarauta da ta dace da irin wannan zamanin amma wancan dodo-dodon ya riga ya shige kuma ba zai ciyar da ƙasar najeriya gaba ba in muka dawo ɓangaren malaman addini da ƙungiyoyin addini ta kowane ɓangare ba da su nuna kishin ƙasa da son najeriya ba sai sun watsar da abin da ake kira abin da ake kira ci baya da gudanar da kungiyoyin addini a irin tsari wanda yake shi ma irin na gargajiya wanda duk duniya sun watsar da wannan tsarin a roƙon kuɗi da huluna a masallatai a'a sai dai a je wajen dan siyasa a ce a saya ma kungiya mota a'a sai dai a ce a ba mu kujeran aikin aji da makka mu shine raban mu a kungiyance duk wannan kungiyoyin addini ba su wazar ba ba za mu iya ci gaba a cikin Najeriya ba wannan shirme ne kungiyoyi ku tsara manufofin ku na addini ku kuka fi yawan jama'a da tara musu kuri'oyi an yadda da abin da kuke faɗi ana muku kyakkyawan tsammani kowace kungiya ta tsara ajanda tana da matasanta da take so ta tura su wurare su yi karatu in ka cika tura mana su su yi karatu muna da matasa a kungiyanmu wayanda muke su zamanto likitoci injiniyoyi abin da shafi bangare kaza da ka dauki guda kaza su yi karatu as su kai PhD mu wannan shine rabon mu muna son mu gina jami'a da ka ba mu gudunmawa mai kyau har mu gina wayannan jami'o'i muna son irin wayannan abubuwa da yawa da yawa wanda kungiyoyin addini a kansu kamata a ce a wannan zamanin sun tafi ba maganin umra da aikin aji zalla ba a ce shine rabon ku kadai ba ina kore shi bane amma ya zama shine sakamakon campaign ko sakamakon goyon bayan kungiyoyin addini masu miliyoyin jama'a wannan ci baya ne wannan abu ne wanda ya kamata a ce an bar shi a baya bayan baya amma bar irin wa'annan siyasan in mun dawo ɓangaren alƙalai da masu hukunci sai sun ji tsoron Allah sun zamanto masu adalci kotunan mu dewa saboda rashin kishin ƙasa sun zamanto wurin ɗan wiwi da 'yan shan taba 'yan aikan alƙalai ba sa kama ma da kotuna ko kaɗan babu wani abu na karisma da daraja irin na alkali yana cin anci yana karban kaza wayan suna bin bata a'a ba su da karisma a'a ba su da daraja a'a ba su da kaza duk wannan in dai akwai kishin kasa sai alkalai sun gane su manyan mutane ne su mutane waɗanda suke masu daraja suna nesa da kaskanci da wani abu wanda yake zubar da kima mutane ne waɗanda bayan shugabanni ba masu daraja bal shugabannin ma ya kamata izamo suna tsoron su ne kwarai da gaske yan uwana musulmai idan muka dawo a bangaren abin da shafi ma'ana sojoji da yan sanda muna ganin zaluncin da suke yi da cutan junansu da abin da ake kira shi ma irin mulkin kama karya na da da dukan junansu da ɗaura junansu da sa su a gajiron ba gaira ba dalili a shirme ba shi ne aikin jami'an tsaro a wannan zamanin ba kwakwalwa ta aiki na'urori su aiki a gano mai laifi kafin iya laifi a gano yadda ake shirya laifin kafin a yi shi a nuna wa mutane an kai wani duniya wanda yake na technology amma ba maganin wai soja yana dukan mutum a gari yana zagin mutum a gari a kawo masa mai laifi ya dake shi kakkarya shi ba shi ne aikin soja ba ba shi ne aikin ɗan sanda ba technology hana laifi kar faru duk duniya ta shige wannan ake na ƙarshe waɗanda suke talakawan najeriya ba za ku na ƙaula ga najeriya ba sai kun nesance girmama ɓarayin gwamnati da wayanda suke kun yi imani mabarnata ne amma kuna ganin su da daraja sannan kuma kuna ce mulkin bai da dadi amma kuna taruwa musu kuna nuna musu jinjina kuna durkusa musu in kun gansu kuna karkarwa kamar kun ga mala'ika jibrilu wannan ya nuna talaka ba su da wayo ba su da nutsuwa ko ba su yi niyyar gyara Najeriya ba sannan daga cikin na ƙarshe shine sai sun nisanci girmama dukiyoyi waɗanda suke na barna ko dukiyar da aka yi ta ta hanyar sata talaka sai ya ji yana kyaman irin wannan kuɗin yana kyaman irin wannan dukiyan ba ta burge shi sannan sai ya zamanto ya san yancinsa ya san abin da ike yi kuma ya gaske ne ina so ikawo gudunmawa a wurin gyara wannan ƙasa tamu ta Najeriya sannan har yanzu talakawan Najeriya sai kun yadda zamani ya canza sai kun yi da zamani ya canza yanda ake auratayya da yanda ake aihuwa mutum isa ke ƴaƴansa akan layi ya tura almajirantaka a'a ya basu ba su da wurin kwana a'a ba dai ba su ilimi ba duk wannan ƙarya ce abu dai wanda aka yi a can baya yanzu zamanin sa ya ƙare sai talakan Najeriya ya gamsu da wannan abu ne na baya amma ba daidai bane a wannan zamanin a ce ga wani ya aihu bai san dan ina yake ba a'a ya tura shi da roba a'a yana yawo a duniya a'a ya auri matan da ba zai iya riƙewa ba wannan duka sai talakawan Najeriya sun yadda tilka ummatun qad khalat al'amari min da wannan ba zai tafi tare da wannan zamanin ba in mun hada kai muka yi wannan to in Allah ya yarda Najeriya za ta ci gaba za mu tsawara ta za mu zaunto abin koyi za mu ga alkhairai da yawa ya Allah madaukakin sarki ka sheda muna san kasan mu muna son alkhairin Najeriya muna son ci gabanta muna so mu ga technology da komai addinin mu ci gaba duniyar mu ta ci gaba mu ga ruwan famfo wuta dare da rana safa da yamma mu bar ganin almajirai akan anya mu bar ganin mutane waɗanda suke abin tausayi mai tsanani ya Allah ka sa dukkan waɗannan bangarori kowa ya rike abin da yake wajibinsa kowa ya rike abin da ya kamata kowa ya aiki da wannan nasiha muna fata Allah ya hada mu domin mu ciyar da kasar mu Najeriya gaba abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya Allah kai salati kai taslimi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai gaba daya ya Allah muna roƙonka ya ubangiji ka saukar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya wuraren da suke cikin musiba ya Allah ka kai musu zaman lafiya mu da muke cikin gwanda-gwanda a jihar mu ta Bauchi ya Allah ka ƙara mana zaman lafiya ya Allah ka ƙara mana nutsuwa ka ƙara mana arziki ka ƙara mana walwala ya Allah ka ƙara mana abin da yake da alaka da ilimi da kuma aiki da shi ya Allah ka shirye da batattunmu ya Allah ka warkar da marasa lafiya a cikinmu masu jin yunwa da rashin abinci ya Allah ka ciyar da su ya Allah waɗanda suke marayu da mata zawarawa ya Allah ka shiga cikin lamuransu wanda aka zalunta ya Allah ka taimaka masa karɓo masa haƙƙinsa ya Allah ya Allah ka biya wa masu bashi bashinsu ya Ubangiji ka taimaka ma 'yan uwanmu a Falastin waɗanda ake ta zaluntansu waɗanda ake yanzu aka aliyan da auban da yake faruwa a cikin abin da shafi ma'ana Israel ya Allah ka ƙara ba mu musulmai ƙarfi su wargaza wannan ƙasa ta Isra'ila Allah ka ba mu musulmai ƙarfi da haɗin kai da technology da ilimi na technology su ji tsoron Allah su haɗa kai ya Allah su kawo ƙarshen Isra'ila da zalincin da take ya Allah ka nuna mana ƙarshen azzalimai a duk yanda suke a duniya ya Allah ka amsa mana ya Allah ka karɓa mana ya Allah ka sa ƙarshen kalmar mu shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah qumu ila salatikum yarhamukumullah